الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 19 ga watan rabi'u da akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma sha shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na shekul imamu hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-askalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata shafa akan kufi ko takalmi ko safa shin ya keɓanta da zamani wanda yake na sanyi ko kuma a kowane lokaci mutum yana iya shafa babu dalilin da ya keɓance cewa sai lokacin sanyi an gane ku domin ita shafar rangwami ne in ma mutum ya yi akan misali kufi kufi soseti ne na fata wanda matsayin kamar takalmi ne kafa ciki wanda ake yin shi a wancan lokaci wanda amma har yau akwai shi ko kuma akan safa shi ma wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake ce masa jawrab tare da cewa su malaman malikiya su sun yi sharadi sharadin da babu wani dalili wanda yake tabbatar da shi na cewa shi safa sai in saman tafata ne kasan tafata sannan yake halatta a shafa to babu wani dalili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato da zai tabbatar da wannan sharadi don haka safa wannan ta tsumma ya halatta a yi shafa a kanta na uku shine takalmi an gane ko takalmi shi ma ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shafa a kansa na hudun shine rawani kina a nan misali safa da mutum yake sawa ya sa takalmi kafa ciki in ma ya yi shafa a kan safar shi ko ya yi shafa a kan takalmin dudde ne kuma babu dalilin da ya nuna cewa in ka yi shafa a kan safa in ka cire takalmin shafar da ka yi a kan wannan gin ta baci kamar yadda suke cewa in mutum ya yi shafa a kan kufi in ya hudda shi to wannan shafa ta ɓaci sai ya gaggawa ya maida kuma ya sake shafa shi ma babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka na'am
lokacin a yanda farashi yake sai kuma yana da tauna in dai akan canji ne bai ya halatta shi canji hannu da hannu ake yi an gane ko sawa'an jinsin kuɗi ya kaɗaita ko ya saba cinkiri baya halatta amma misali mutum yana iya cewa ramta min naira dubu hamsin misali lokaci kaza kenan in ka bukata zan baka in ma ya baka naira ko kuma a yi lissafi ya baka naira ta wannan ya baka sifa kenan wadda za ta yi dubu hamsin kenan wannan in akan ramce ne amma in akan canji bai ya halatta a yi jinkiri sawa'an jinsin kuɗi ya kaɗaita ko ya saba kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati sai ya ce yadan bi yadin mislan bi mislin na'am ya kama aike ne sai mutumin ka ya shi za ka bada shi a musata
shi wannan misali akwai canji da ake na transfer misali wanda za ka aika kudi kenan a nan sai a yi lissafi misali ina buƙatar kenan naira ta jika ɗari wakili na kenan zai amsa a can kano misali kenan a nan sai a faɗa maka a nawa nawa za a canza maka kenan kai tsaye sai ka damƙa wannan kudi wakilinka kuma sai ya zo ya amsa kenan an riga an yi waya kai tsaye wannan kudi naka ne wakilinka kenan zai je ya amsa wannan kudi a matsayin ajiya ne suke kenan ga wakili na zan turo shi ya zo ya karba shi wannan ba laifi amma abin da ya fi dacewa a ce wakilin ya zo kenan kai tsaye a tura kudi shi kuma ya karba shi wannan an riga an yi canji ka bada shi kuma a nan kenan menene za a yi zai yi waya a can kenan za a baka don haka kenan ake dora kudin shi transfer din canji ne kuma da aiki shi wannan wanda ka ba a nan shi shine ya canza maka kenan shi kuma can wakilinka ne kuma aka tura kudin kenan zai karba
kuma malam mutum ya ce wani ne bari mu tura maka wani ya kamar
shi kamar a nan shi kin zai zo ne da mu ce wai shi zai ce ma wani kana da transfer ya ce yana da transfer amma yanzu kuɗi na gaskiya ya zuwa gobe kai abu ya ce a bari in tura maka gobe ne zo to a nan sai dai ku yi wajewa da shi kenan ba canji ba ne ba naira nake bukata karamta mun dubu hamsin ka aika mawa da ni kuma gobe insha Allah kenan zan kawo maka sefa kenan eh, naira dubu hamsin nake bukata ramce ne wannan ba canji ba ne ba an gane ko kai kuma gobe sai ka kawo masa in ka kawo masa kenan sai ka bashi kenan sefa ta wadda take gwargwadon kenan naira dubu hamsin da ya ramta maka kamar misali mutum ya ramta ma miliyan guda lokacin da zaka biya shi sai naira a hannunka to lissafi za a yi canji nawa yake kenan ka bashi naira ta kenan gwargwadon wannan kuɗi da ya ramta maka amma in a matsayin canji ne kenan wannan kuma baya halatta kenan sai ka bari kai in ka samo kuɗin in ya so sannan a yi canji amma wannan sai dai a ɗauka a matsayin ramce ne ina so na buƙatar a ramta mu naira dubu hamsin kenan a aika ma wani a kan ramce kenan ba a kan canji ba darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul buyu kuma mun tsaya ƙarshen wato hadisi na ubay ibn ka'ab wato hadisin ibn ka'ab shine abdurrahman ibn ka'ab ibn malik wato daga mahaifinsa wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajara ala mu'adhi malahu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tsare ma mu'az wato dukiyar shi ma'ana ya da dukiyar mu'az an hana shi tasarrufi da ita shine yace wa ba abu fi dainin kana alaihi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wantaran wannan dukiya ta mu'az game da wani bashi da yake kansa wanda kafin shi ya gabata hadisin abu sa'id al-khudri wanda duka hadisan wato hukuncin ɗaya ne tare da cewa shi wannan hadisi na abdurrahman ibn ka'ab wani ibn ka'ab ibn malik wato hadisi ne mursal bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya gabace shi hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa usiba rajulun fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس wato abu sa'id allah ya kara masa yadda yake cewa wani mutum a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam an dora masa musiba game da wato 'ya'yan itace da ya saya misali ya sayi dabino ne akan itacen kafin ya yanke wato Allah ya kaddara wata musiba ta hallakar da wannan dabino da ya saya fa kasura dainuhu bashin saye ya waita wanda ita irin wannan musiba ita ce ake kiranta ja'iha ja'iha kenan shine abinda Allah yake kaddarawa game da wato 'ya'yan itace da kayan gona waɗanda suke hallaka a sababin wata musiba in ma kasancewar fari karancin ruwa ko abin da ya shafi wani tsananin sanyi ko wani zafi mai tsanani ko wata fara da abin da ya kama da haka abin da yake hallakar da 'ya'yan itace to shine ake wato shine ake kira da ja'iha to shi wannan mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi cinikin wata gona ta dabino ya saya an gama ciniki kafin ya yanke Allah ya kaddara wata musiba ta hallakar da waɗannan 'ya'yan itacen fa kasura dainuhu bashi sai ya yawaita a kan shi fa aflas wato sai ya talauci shi wannan mutumin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ga sahabbansa ya ce tasaddaqu alaihi manzon Allah ya ce wannan mutum ku yi masa sadaka ma'ana ku taimaka masa fatasaddaqa nasu alaihi mutane suka ringa bashi sadaka suka ringa bashi sadaka walam yablugh zalika wafa'a dainihi wannan sadaka da suka bashi bata kai ba biyan bashin da yake kansa duk abin da aka tara aka bashi bai kai ba wato na a biya masa bashinsa kuma a nan sadaka kar mu manta kala biyu ce akwai sadaka ta wajibi ita ce zakka akwai sadaka kuma ta nafila idan a nan kar mu manta ya gabata wanda bashi ya lauce shi yana ɗaya daga cikin mutum takwas ko mu ce fuska takwas wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa dukiyar zakka a fadarsa inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim ash-shahid wal gharimi da waɗanda kenan bashi ya lauce su ubangiji ta'ala yace su ma suna da haƙƙin a ɗau wani abu daga cikin zakka a basu akan sarrafa zakka ga waɗanda ake bin su bashi domin su sauke nauyin da yake kansu shi ne anan manzo Allah ya ce ku yi masa sadaka idan sadaka anan wanda ya fidda zakka ya dauka ya bashi wanda ma bai fidda ba kenan sadaka ta nafila mutum ya dauka ya bashi manzo Allah ya ce tasaddaqu alaihi ku yi masa sadaka ku bashi sadaka fa tasaddaqa nasu alaihi jama'a suka ringa tara masa sadaka suka tara walan yablugh zalika wafa'a dainihi wannan sadaka da aka tara masa bata kai ba wato biyan bashin da yake kansa faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne burama'ihi wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga masu bin shi bashi shi wannan mutumin maza Allah ya ce da su ku zuma wajattum lahu ku karbi wato abinda kuka samu gare shi kenan dan abinda kuka samu maza Allah ya ce ku karba walaysa lakum illa zalik ba ku da wani abu illa zalika face wannan abu da aka ba ku kawai kenan maganar kuma wani ya zo ya sake yi masa tsaye ya ce a sai an yi da biyan shi bai mata su ba wanda kar mu manta hadisi ya gabata hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda wanda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law bi ita min akika samaran fa asabatuhu ja'ihatu wala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a bima ta'khudhu mala akhika bi ghairi haqqin Allah yake cewa inda zaka sayar ma dan uwanka wasu 'ya'yan itace kafin ya yanke fa asabatu ja'iha sai wata musiba samawiya kenan ta samu wannan ƴaƴan itacen ta halakar da su wani ƙwari ya zo ya ɓata ƴaƴan itacen ko kuma sanyi ya halakar da ƴaƴan itacen ko wata guguwa ko wani tsananin zafi da abin da ya kama da haka maza Allah ya ce fala yahillu laka anta akuza minhu shay'a baya halatta ka karɓi wani abu a gunsa sai ya ce bi mata a kuzuma da hakika bai gairi haƙƙi a kan me za ka karɓi dukiyar ɗan uwanka ba tare da wani haƙƙi ba a nan shi ne malamai suka haɗa kan wannan hadisi da shi wancan hadisi da ya gabata hadisin jabir shi ne suka ce shi wancan hadisi na jabir da manzon Allah ya ce baya halatta ka karɓi wani abu daga cikin wato dukiyar ɗan uwanka suka ce wannan akan mustahabbanci ne kenan an so ka yafe masa dukkan wannan abu kar ka karbi dide da dala akan wannan ƴaƴan itace da ka saida masa saboda Allah ya kaddara wata musiba ta halakar da su kenan akan wato akan kenan mustahabbanci ne cewa kar ka karba don haka kenan shine anan wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su masu bin shi bashi manzan Allah ya ce ku karɓi abin da ya samu walai salakun illa zalika ba ku da wani abu wato face wannan kenan wannan yana nuna kenan abin da ya rage ba maganar su biyo baya da sunan cewa su karba an gane kutun da ya ce walai salakun illa zalik walai salakun illa zalik shine yace walaysa lakum illa zalik ba ku da wani abu kenan face kawai iya abin da kuka samu shine za ku karba kaga kenan inda a ce misali akwai bashi a kansa akwai sauran wani abu shi a sababin mutum baya wannan baya saraya kenan iya abin da wanda yake bin shi bashi dole kawai jinkirta masa zai yi har akai lokacin da Allah ya hore masa ya samu halin biya ya biya amma don haka kenan anan in dai ja'iha ta samu mutum kenan iya abin da aka samu in abin da ya fi kenan ku yafe masa kar ku karbi komai akan mustahabi amma in har kun yi tsaye kun ce sai kun karba to iya abin da aka ba ku shi za ku karba abin da ya rage dole za ku haƙura ba maganar ku biyo shi shi ne anan ya ce kenan walai salakum illa zalik wanda Allah ya ce ba ku da wani abu ya ce face wannan kenan dan abin da kuka samu a takaice kamar yadda bayani ya gabata wannan hadisi yana fa'idantar da mu mustahabbancin yin sadaka ga mutumin da ake bin shi bashi kuma baya da halin biya duk wanda bashi ya lauce shi baya da halin biya to a nan an so a taimaka masa domin ya sauke nauyin da yake kan shi don haka kenan ya halatta a ɗau wani abu daga cikin zakka a bashi kamar yadda a can ubangiji ta'ala ya kasa da shi sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu wato shine rashin halaccin a tsayar da shi wanda ake bin shi bashi an gane ko kenan na cewa a sha makance shi a hana shi yin tasarrufi da dukiyarsa kenan har sai an kai lokacin da wato bashi ya wuce iya abin da ya mallaka kenan in har misali bashin da ake bin mutum bai fi ba karfin abin da ya mallaka to ba maganar a sa masa alkali ya taka masa burki amma duk wanda bashin da yake kan shi ya wuce abin da ya mallaka to wannan shine alkali yake taka masa birki ya tsaye da dukiyar shi a yi wantaran dukiyar a biya kenan mutane haƙƙinsu an gane ko kamar yanzu misali shi iya abin da yake hannun shi bai wuce ba miliyan biyar bashin da yake kan shi ya kai miliyan bakwai ko miliyan goma to a nan ne alkali zai iya taka masa birki amma misali abin da yake hannun shi miliyan biyar bashin da ake bin shi bai wuce ba miliyan uku to wannan ba maganar wato a taka masa birki kenan wannan iya abin da za a yi kenan ya yi kokari ya biya jama'a haƙƙinsu amma ba za a tsaye da dukiyar shi ba a yi wantaranta a biya jama'a kenan sai dai a nemi cewa ya biya su haƙƙinsu sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana duk wanda ake bin sa bashi baya da halin biya to bai ya halatta a ci mutuncin shi an gane ko kamar yadda kar mu manta hadisin da ya gabata hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa layyu wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu taurin bashin wanda ke da halin biya na halitta keta mutuncinsa da yi masa ukuba shine a tsare shi har ya biya mutane haƙƙinsu to don haka in ya kasance mutum baya da halin biya to bai ya halatta a tawa mutuncinsa ko a tsare shi sannan kuma wannan hadisi hannu yana ƙara fa'idantar da mu misali mutumin da yake da kaya yana jiran lokacin tsadarsu ya yi domin ya fito ya saida ya samu riba ko kuma yana jiran watu wasu kayan shi da za su shigo to wannan in ana bin shi bashi ko da lokaci ya tsawaita an gane ko to wannan shi saurara masa ake kenan saurara masa ake ba a tseda shi a gaban alkali a huddu dukiyar shi a yiwantar misali ya tara kaya yana jiran lokacin tsadar su yayi ya fito ya saida to ga jama'a kuma suna bin shi bashi ta wannan ba maganar cewa a fasa mangazakin shi a hudu kayan asida a biya a wannan lokaci sai a yi jiran kenan lokacin tsadar kayan in ya hudu ya saida sannan ya biya jama'a sannan kuma hadisin yana ƙara fa'idantar da mu wato baligi wanda yake wawa wanda bai iya tasarrufi da dukiya to don haka ya halatta a tsare shi alkali ya tsaye da dukiyar shi a hana shi kenan yin tasarrufi wani saye da sayarwa da duk abin da ya kama da haka da dukiyar shi idan an tabbatar da cewa mutum wawa ne an gane ko wawancin shi ya kai yana bannatar da dukiya to alkali yana iya taka masa burki sannan kuma hadisin yana ƙara fa'idantar da mu wato na kan alkali ya sai da ya yi wantaran dukiyar wanda ya talauci domin ya biya waɗanda suke bin shi bashi bashin haƙƙinsu an gane ko a yi ta hasa kenan bakin gwargwadon abin da aka samu kenan kowa a cira masa misali in abin da aka saida na dukiyar shi bai kai ba ya biya sauran ya biya jama'a gaba ɗaya sai a tsaya kowa a kalli gwargwadon abin da za a bashi ba a ɗauke ba a biya wasu wasu kuma sun sa ido suna kallo misali wanda yake bin miliyan sai a ɗauki ko ɗari biyar a bashi wanda yake bin ɗari biyar sai a ɗauki kamar ko ɗari biyu da hamsin a bashi wanda yake bin jika ɗari a ɗauki jika hamsin a bashi kowa dai a cira masa ba a dunkule ba a ba wani shi kaɗai kuma saura kuma su sa ido to wannan abu ne wanda yake kan alkali shi shine zai iya tsaida dukiyar wanda kenan ya talauce kuma bashi ya hau kansa alkali ya tsaida dukiyar ya yi wantaranta kenan ya biya jama'a haƙƙinsu sannan kuma kasancewar ita wannan shamakancewa tsarewar da alkali yake ma mutum ba ta kuncewa daga shi wanda ya talaucan kenan har sai an kai lokacin da ya yi da biyan bashin da yake kansa an gane ku ko kuma alkali ya ce to daga yau kenan na ɗauke maka wannan abu kenan a je a yi sana'a a juya sannan kuma wannan a hankali shine zai ringa biyan jama'a bakin gwargwadon samun shi sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana in alkali ya riga ya raba ma jama'a su waɗanda suke bin shi bashi kowanne aka ɗauka aka bashi to a lokacin nan wato neman cewa ya yi da biyan jama'a wannan ta yanki kenan baya halatta wani ya zo ya yi masa tsaye ko ya sa a daure shi in dai alkali ya yi wantaran abin da yake na dukiyar ya raba ma jama'a to abin da ya rage ba maganar ku zo ku yi masa tsaye da haka a can maza Allah yake cewa walai salakum illa zalik ba ku da wani abu illa wannan abu da kuka amsa kawai shi don haka a takaice kenan shine malam ya shigo da waɗannan hadisai biyu a cikin wannan babi wanda yake bayani game da shine tsare mutum game da tasarrufi da dukiyarsa da kuma hukuncin wanda kenan ya talauce mai dukiya wanda ya talauce to ga yanda ake mu'amalanta shi wato a musulunci za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشر عشرة سنة فلم يجزني وأردت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن عدية القرزي رضي الله عنه أنه قال أردنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيلا فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها اسمتها رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم وعن قبيصة بن مخارك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل ور... ور... ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب كواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة رواه مسلم malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan riwaya ce ta abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yadda yake cewa uridtu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama yawma uhud yace an bujiro da ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar yakin uhud kenan a cikin sojojin da za su fita fagen daga saboda a tsari na musulunci in za a fita fagen daga to sojina sukan zo su yi defile a gaban kenan shugaba ɗaya bayan ɗaya kenan suna wucewa yana gani wanda ya cancanta a bar shi ya wuce wanda bai cancanta ba kuma a zare shi shine lokacin da aka ringa bujuro waɗanda za su fita fagen daga a ranar yakin uhudu ibn umar yake cewa wato ibn umar sai yake cewa wa anabnu arba'a asharata sana yace a lokacin nan ina dan shekara sha hudu falam yujizni maza Allah sallallahu alaihi wasallama wato bai halitta mun ba fita fagen daga cewa ban isa ba a lokacin nan yana ɗan shekara sha hudu sai ya ce wa urittu alaihi yawmal khandak ya ce sai aka bujiro da ni wato a ranar yakin khandak wa anabnu khamsa asharata sana a lokacin nan ina ɗan shekara sha biyar ba a jaza ni maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya halitta mu shi kwa yakin uhud malaman sira gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa a shekara ta uku da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi yakin uhud an gane ko kamar yadda shi yakin badar a shekara ta biyu ne aka yi shi da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko yakin uhud a shekara ta uku aka yi don haka shi yakin uhud kenan wannan hadisi yana tabbatar da cewa a shekara ta hudu ne aka yi sabanin wasu daga cikin malamai da suka tafi akan cewa yakin khandak a shekara ta biyar aka yi da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi yakin uhud babu sabani a shekara ta uku aka yi to shi kuma a wannan shekara ibnu umar yana dan shekara sha hudu kenan da baɗi ta dawo ya cike shekara goma sha biyar kenan shine kenan shekara ta hudu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ajazani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya zartar da ni kenan ya halitta mu wato fita fagen daga wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alai malan na faɗa a wata riwaya ta al-Imam Rubaihaqi shine yake cewa fa lam yujizni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halitta mun ba fita yaki walam yara ni balagtu kuma yana ganin cewa ni ban balaga ba to wanda wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya tabbatar mana da cewa duk mutumin da bai kai ba shekara goma sha biyar to duk wani tasarrufin shi na ciniki da saye da sayarwa ba a zartar da shi sai da izinin waliyin shi kenan za a sanya shi a layin yara kankana in ma kun yi ciniki da shi to a nan in waliyin shi ya ce bai yarda ba da wannan ciniki to dole ta da shi za a yi amma in yi shiru ya yarda da wannan ciniki to sai a tabbatar da shi don haka kenan yaro karami ba a zartar da duk wasu abubuwa wanda yake nashi kenan shi ma yana daga cikin wanda kenan an tsare su game da kenan tasarrufi da dukiya sai da izinin waliyinsu shine dalilin da malam ya shigo da wannan hadisi kenan duk wanda bai cike ba shekara goma sha biyar kenan wannan a matsayin yara yake kenan duk al'amarin da ya yi na ciniki da sayarwa da abin da ya shafi bashi wannan duka ba a ɗaukan shi a matsayin kenan hukuncin da za a ma balagaku amma in ya cike shekara goma sha biyar kenan hukunce-hukuncen da za a ma duk wani baligi shi ma ya hau kan shi wanda wannan alama ce ta balaga wanda kuma maza da mata suna tarayya a kanta kenan cika shekara goma sha biyar an gane ku duk wanda ya cikin shekara goma sha biyar sawa an namiji ne ko mace to wannan ya balaga tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa in dai shekaru ne sai mutum ya kai shekara sha takwas to amma wannan nassi ne a bayyane wanda yake tabbatar da shekara sha biyar ita ce shekaru waɗanda suke na balaga duk wanda ya kai shekara sha biyar to ya balaga sannan hadisi na gaba hadisin adiya alƙurazi Allah ya ƙara masa yadda yake cewa uridina ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yawma quraiza yace a ranar yakin wato banu quraiza wanda manzon Allah ya ji ya zagaye garin su wanda wannan shi ma ya kasance ne kenan a shekara ta hudu a yakin khandaq lokacin da ubangiji ta'ala ya turo wata runduna daga cikin rundunoninsa ita ce wata iska ta tarwatsa wannan taron kafirai waɗanda suka zo suka zagaye madina to a lokacin nan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ya yi wanka ya ajiye makami kamar yadda hadisi ne ingantacce hadisin ya gabata wanda jibrilu alaihi salam sai ya zo sai yake faɗa ga manzan Allah ya ce masa ka aje makami ya ce kwarai na aje manzan Allah ya ce jibrilu sai ya ce masa to har yanzu ya ce ni ko ban aje ba mala'ikun Allah ba su aje ba sai manzan Allah ya tambaye shi to kuma ina za a sai ya masa nuni sai ya ce masa banu kuraiza su Allah ya turo sakon cewa aje a zagaye su domin sun warware alƙawarin da yake tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba kafiran ƙuraishawa haɗin kai da sauran kafirai aka zo aka zagaye madina domin a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shi ma kenan yaƙin banu ƙuraiza ya kasance ne a shekara ta hudu gab da gama yaƙin kandar to shine anan shi adiya al-qurazi dan wannan kabila ce ta yahudu shine yake cewa an bushiro mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu banu quraiza kenan a ranar da manzon Allah ya zo ya zagaye garin mu fa kana man ambata kutila duk wanda ya kasance wato ya tsirar da gashi wanda yake mai kaushi a gabansa kutila sai a sanya shi layin waɗanda za a sare musu kai duk wanda kenan aka tabbatar da gashi mai kaushi ya fito a gabansa sai a sanya shi layin waɗanda za a sare musu kai shine hukuncin da sa'ad ibn mu'az wato ya zartar kamar yadda suka nema maza Allah ya jinjina masa ya ce wallahi hukuncin da ka yanke shine hukuncin Allah haka Allah ya musa kwancewa ne duk wani baligi nasu hukuncin da Allah ya zartar shine a sare masa kai to sai a kunce wandan mutum a gani in an ga gashi mai kaushi ya fito a gabansa sai a maida shi layin waɗanda za a sare ma kai wanda wannan yana nuna mana halaccin ganin al'aura kenan in a hali wanda yake na larura in har abu ya kama sai dai ita larura ana kaddara ta kenan bakin gwalgwadonta kenan bakin abin da za a iya tabbatar da abin da ake nihi to baya halatta kuma a yi gaba daidai wurin da ake bukatar a gani shine kawai za a gani to shine anan ya ce fakana mana ambata duk wanda ya kasance kenan gabansa ya tsirar da gashi mai kaushi kutila sai a sare masa wuya wa mallam yumbit khalla sabila duk wanda kuma bai tsirar da gashi wanda yake mai kaushi manzon Allah sai ya fita daga sha'aninsa sai a sanya shi kenan layin kankanan yara yace fa kuntu min mallam yumbit yace ni ina daga cikin waɗanda gabansu bai tsirar da gashi mai kaushi fa khalla sabili manzon Allah sai ya fita daga sha'anina aka sanya ni cikin layin yara kankana shi a iya alkurazi to don haka wannan hadisi shi ma yana tabbatar da yana daga cikin alama ta balaga kenan ya zamanto gaban mutum gashi mai kaushi ya tsoro an gane ko in dai aka tabbata gashi mai kaushi ya tsoro a gaban mutum to shi ma ya balaga ko da bai kai shekara sha biyar ba ko da bai cike ba wannan shekara sha biyar to in dai gashi mai kaushi ya fito a gabansa to wannan ya shiga layin balagaggu duk wani hukunci na baligi ya hau kansa sannan kuma akwai alamu guda biyu akwai alama guda biyu wanda ɗayar maza kenan wannan ita ma namiji da mace suna tarayya akan wannan alama kenan ta tsurowar gashi mai kaushi alama ta uku wanda maza da mata suna tarayya shine mafalki duk wanda ya yi mafalki mani ya fita daga jikinsa to ko da bai kai shekara sha biyar ba shi ma wannan ya balaga an gane ko shi ma ya balaga sawa namiji ne ko mace ce kenan alama ta hudu ita kuma ta keɓanta ne ga mata kenan duk wadda ta yi al'ada to ita ma ta balaga duk wadda ta yi al'ada ta balaga ko ba ta kai shekara sha biyar ba wanda karmu manta ya gabata a darasinmu na sahihul bukhari wanda daga cikin magabata yake cewa ya ga yarinya wadda take makwauciyarsu 'yar shekara 20 da jika shekarar ta 20 kuma da jika tana da shekara tara ta yi al'ada a wannan shekara aka aurar da ita shekara ta goma sai ta aiki a cikin shekara guda kuma sannan yadda ta haifa ita ma tana da shekara tara ta yi al'ada aka aurar da ita shekara tana dawowa ta aiki an gane ko yar shekara 20 da jika to don haka kenan shi ma al'ada alama ce ta balaga amma alama ce wadda ta keɓanta da mata to don haka kenan duk wanda ya kasance a cikin irin wannan layi kenan wannan hukunci kenan za a iya masa kenan hukunci na alhajir amma in kasancewar kenan bai balaga ba kenan wannan cikin layin yara yake duk wani cinikinsa saye da sayarwa wannan ana tsida shi ne akan zartarwar kenan waliyinsa sai dai in mutum ya kasance wawa ne in ya kasance wawa ne to wannan kuma bayya halatta a damka masa dukiyar shi dole za a taka masa burki sai lokacin da aga ya shiga hankalinsa kenan wannan koda mutum ya balaga in dai an tabbata wawa ne bai san ci zahin dukiya ba wanda in an damka masa yana iya bata wannan dukiya to bai halatta a bashi dole ci gaba da za a yi ci gaba za a yi da rike masa wannan dukiya sai an tabbatar da ya shiga hankalinsa kamar yadda can cikin suratul nisa ubangiji ta'ala yake cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru ubangiji ta'ala yace ku jarraba marayu ku gwada su idan wato suka isa aure kenan shine suka balaga ku gwada su ku jarraba su kenan ku dan ba su wani abu daga cikin dukiyarsu a ga cewa sun san zafin dukiya ko ba su san ba sani ba yace fa in anastum minhum rushdan in har kun sani shiri shiriya game da su kuka tabbata cewa sun shiri sun san zafin dukiya to wani ta'ala ya ce fadfa'u ilaihim amwalahum a wannan lokaci kenan ku ba su dukiyoyinsu kenan sai ku kirawo shaidu su tabbatar da cewa dukiyar wane da aka damga a hannun wane yau ya damga masa dukiyar shi don haka kenan in mutum ko baligi ne in dai ya kasance wawa ne bai san zafin dukiya ba to wannan ana iya tsare shi kenan a sha makance dukiyar shi ba za a ba shi ba amma in dai ya riga ya balaga to wannan ba maganar a ci gaba da rike masa dukiya dukiyar shi za a ba shi in dai ya san zafin dukiya ya san kenan yadda zai tattala ta Allahumma sai dai in shi ya ce a ci gaba da rike masa sai zuwa wani lokaci ya karba amma lokacin da yake da yanci ya zo ya karbi dukiyar shi yayi shine kenan wato dalilin shigowa da wannan hadisai guda biyu waɗanda suke nuna mana alama ta balaga sannan hadisi na gaba hadisin amr ibn shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa shine abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa la yajuzu limra'atin atiyatun illa bi izni zawjiha manzon Allah yace baya halatta ga mace ta yi kyauta da dukiyar mijinta sai da izinin shi dukiya in dai ta mai gida ce to bai ya halatta matar shi ta ɗauka ta yi sadaka ko ta yi kyauta da dukiyar sai da izinin shi sai dai in ta sani cewa halin shi da ɗabi'ar shi ba zai damu ba to ba laifi za ta iya yin sadaka ko kyauta da abin da ya gudana a al'ada ɗan abin da ake iya ɗauka a bada wanda kenan bai taka karaya karya ba an gane ko amma haka ta ɗauki kayan shi dukiyar shi ta bada kyauta ko ta yi sadaka bai ya halatta sai da izinin shi ko mun kaɗan ƙin shi amma in ta tabbata ɗabi'ar shi da halin shi ba zai damu ba ɗan abin da a al'adance ana ɗauka a bada in mutum ya zo kamar misali za a ɗauki wani abu a bashi ko kuma kasancewar mutum ya yi bara da za a ɗan ɗau wani abu a bashi abin da al'ada ta gudana a kan shi ɗan abin da bai taka karaya karya shi ma kuma sai in ta san kenan ba zai damu ba ta san ɗabi'ar shi da halin shi kenan bai damu ba akan wannan to anan tana iya bada amma ko mai ne ne in dai za ta bada za ta ɗauka za ta yi kyauta ko sadaka a dukiyar mai gida dole sai da izinin shi shi ne anan manzan Allah ya ce la ya juzu baya halatta kenan haramun ne limra'atin gamaci adiyatun yin kyauta da dukiyar mai gida ko yin sadaka da dukiyar shi illa bi izini zawjiha sai da izinin mijinta wa fi lafzin a wani lafazi maza Allah ya ce la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha baya halatta ga mace yin wani al'amari a cikin dukiyarta ta ta kenan idza malaka zawjuha ismataha in har shi mijinta ya mallaki kenan igiya aurenta kenan tana karkashin sa to dukiyarta kenan bayya halatta ta yi wani tasarrufi da ita ta yi wata kyauta ko ta yi wani abu da dukiyarta sai da izinin wato mijinta to amma shi wannan yana fa'idantar da mu akan kenan kamar mustahabi ne kamar yadda magabata jumhurin malamai suka tafi saboda sun kafa hujja da wasu dalilai daga cikin alkur'ani da sunna waɗanda suke tabbatar da cewa wannan kenan a bisa kyautata mu'amala ce ta mai gida kenan dukiyarta in za ta yi wani abu to ya kamata ta shawarci mai gida in ya ba ta ra'ayin a yi a yi in ya ce a daina kuma ta daina tare da cewa wasu malamai suka ce wannan kenan rashin halaccin ya keɓanta ne ga wadda take wawanya wadda bata san zahin dukiya ba in an san mace dama bata san zahin dukiya ba kuma tana da dukiya to bai halatta ta yi wani abu sai da izinin mai gidanta abin da ya shafi dukiyar ta tata ta kanta amma in mai hankali ce ta san zafin dukiya in za ta yi wani abu da dukiyarta to a nan abin da aka so ta shawarci mai gidanta shine kenan abin da hadisin yake karantarwa domin sun kafa hujja da hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar sallar a ranar idi bayan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama ba maza Allah sai ya ja Bilal suka iske taron mata maza Allah ya musu wa'azi daga cikin wa'azin da maza Allah yake bance su da shi yake cewa na leka wuta na ga ku mata kun fi kowa yawa wata mata ta tashi ta ce ya rasulallahi me yasa muka fi kowa yawa a wuta mu mata maza Allah ya ce domin kuna butulci ma miji duk kyautatawar da miji yake muku da duk alkhairin da yake muku ba kwa gani randa ya muku abu ba daidai ba sai ka ji mace ta ce wace tsiya ka taba kulla mu shine maza Allah ya ce law ahsanta ila ihdahunna dahara ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أو كما قال yace inda mutum zai kyautata ma mace iya rayuwar shi sannan wata rana suka samu rashin zuttuwa sai ta ce wace tsiya ka taba kulla bazan Allah yace irin wannan abu shine ya yawaita ku a cikin wuta bazan Allah sai yace musu ku yi sadaka ku mata saboda sadaka tana zama ma bawa garkuwa tsakanin shi da wutar jahannama a lokacin nan matan muminai suka ringa cire kayan adansu dan kunni da sarka da warwaro da kwandage bilal ya tara wani mayafi suka ringa zubawa a ciki suka ringa zubawa mace sai ta cire sarkarta ko dan kunne ko warwaro ko kwandage suka ringa zubawa to kaga wannan sadaka da suka yi sadaka ce suka yi ba tare da izinin mazansu ba a lokacin nan a kai tsaye ne suka cire suka ringa zuba don haka malamai suka ce shi wancan hadisi da ya ce bayan halatta kenan wannan hadisi akan mustahabbanci ne domin kyautata mu'amala da mai gida mace in za ta yi wani abu da dukiyarta kenan ta shawarci mai gidanta an gane ko kuma kenan mace wadda take wawanya wadda bata san zahin dukiya ba to ita ce baya halatta ta aikata wani abu a cikin dukiyarta dole sai da izinin mijinta shine anan yace la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha baya halatta ga mace wato farar da wani al'amari kenan kyauta ko wata sadaka ko wani abu kenan amma ba abin da bai taka kara ya karya ba in wani abu ne wanda yake mai yawa ko za ta sayi wani abu ko za ta yi wata kasuwa da wasu abubuwa ya kamata ta shawarci mai gida shine yace fi maliha a cikin dukiyarta idza malaka zawjuha ismataha in mijin ya mallaki kenan igiyar aurenta ta kasance a karkashin sa take to baya halatta ta yi wani abu da dukiyarta kenan akan mustahabbanci ba tare da shawarar shi ba wanda wannan yana ƙara nuna mana kyawun fuska ta musulunci domin musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa kaga a musulunce mace tana da haƙƙi akan dukiyarta ta yi abin da take so amma a nan kenan saboda kyakkyawar mu'amala kenan aka karantar da ita na cewa ta shawarci mai gida al'imamu ahmad da ashabu sunan su suka rawaito wannan hadisi amma banda al'imamu turmizi sannan alhakimun na saburi wato ya inganta wannan hadisi shi al'imamu malik allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa ita mace abinda take da yanci a cikin dukiyarta wanda za ta iya yin tasarrufi ba tare da izinin mai gida kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya ta iya yin wani abu da shi amma wannan kashi biyu bai halatta dole sai da izinin mai gida amma a takaice shi hadisin yana nuna cewa dai akan mustahabbanci ne kamar yadda jumhurin malamai suka tafi akan haka tare da cewa akwai wanda ya tafi akan zahirin hadisin shine Dawus Kaisana al-Yamani shi ya tafi akan cewa kwata-kwata baya halatta mace ta farar da wani al'amari a cikin dukiyarta kawai sai da izinin mai gida haramun ne sannan hadisi na ƙarshe a baban hadisin kabisa ibn mukharik al-hilali Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa la ta innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin manzon Allah yake cewa lalle wato ita bara ko ka ce roƙo baya halatta sai ga mutane uku abinda ake nihi da mas'ala a nan bara kenan na ka nemi cewa a taimaka maka ka roƙa na cewa a taimaka maka manzon Allah ya ce ba ta halatta illa li ahadi salafatin sai ga ɗaya daga cikin mutane uku farkon su maza Allah ya ce rajulun tahammala hamala wato mutumin da ya ɗaukan ma kansa wani nauyi menene nauyin ya ɗaukan ma kansa nauyin da yake kan wani misali ana bin wani bashi sai ka ce a kai ka ɗauka kai za ka biya masa bashi sawa'an yana raye ko yana mace mutum ne ana bin shi bashi bai da halin biya sai ka ce kai ka ɗauki nauyin biya masa wannan bashi ko kuma misali diya ce akan mutum diya ta hau kanshi sai ka ɗau nauyi ka ce kai za ka biya masa wannan diya ko kuma wasu jama'a biyu da suka samu rashin fahimta da juna suke faɗa da juna ka zo kai sulhu tsakaninsu ka ɗauki nauyin biyan wani abu wanda yake kansa na dukiya domin ka sulhunta tsakanin jama'a wanda wannan tun a jahiliya haka suke yi sai in an samu kamar misali wani al'amari wasu suna yakar juna to wasu manya sai su zo su yi sulhu tsakaninsu sai su ce su suka ɗau nauyin biyan wannan diya ko da kumi nawa ne su za su biya to ko ana bin wani bashi ka ɗau nauyin cewa za ka biya to koda kana da dukiya lalle bai zama ba wajibi kai tsaye a ce a dukiyarka za ka ɗauka gaba ɗaya ka biya wannan abin da ya hau kanka abin da ka ɗaukan ma kanka a nan yana halatta ka yi roƙo ka nemi a taimaka maka domin ka sauke wannan nauyi shi ne ya ce innal mas'alata lalle roƙo maza Allah ya ce la ta hillu baya halatta illa li ahadi salatatin sai ga ɗaya daga cikin mutane uku kenan na farkon shine manzon Allah ya ce rajulin tahammala hamala mutumin da ya daukan ma kansa kenan wani nauyi nauyin da yake kan wani kai ka dauki kenan abin da ya shafi bashi ko ya shafi diya ko kuma abin da ya shafi sulhun ta tsakanin wasu jama'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa halat lahul mas'ala ruko ya halatta gare shi hatta yusibaha har sai ya samu abin da zai sauke kenan nauyin da yake kai shi wanda kar mu manta hadisin ya gabata tun a cikin kitabun zaka kenan nan wannan riwaya a takaice ne malam ya zo da ita hatta yusibaha sai ya samu kenan abin da ya sauke wannan nauyi ya biya wannan diya ko kuma ya biya wannan bashi ko kuma ya biya abin da ya daukan ma kanshi na sulhunta waɗannan jama'a thumma yunsik da zaran ya biya manzon Allah ya ce kuma dole ya kame ya daina wannan roƙo na biyun shine sai ya ce wa rajulin asabathu ja'ihatu ja'ihatu lijtahat malahu na biyu manzon Allah ya ce mutumin da wata musiba ta samu dukiyarsa ijtahat malahu ta hallakar da dukiyar gaba daya an gane ko mutumin da kenan Allah ya kaddara wata musiba kamar misali gonar shi fara ta zo ta cinye ko fari gaba ɗaya komai ya hallaka ko kasancewar wani ruwa ya zo ya malaye dukiyar tashi ya tafi da shi ba ma sai abin da ya shari gona haka mutumin da dukiyar shi ta hallaka ko wanda misali Allah ya kaddara cewa wata gobara ko wani barawo ya sace masa dukiya da duk abin da ya kama da haka to shi ma fa halatta lahul mas'ala ruko ya halatta gare shi hatta yusiba kiwaman min aishin sai ya samu abin da zai daidaita rayuwar shi in ya samu abin da zai daidaita rayuwar shi da ɗan abin da zai juya to kuma ya zama wajibi dole kuma ya kame na uku maza Allah ya ce wa rajulin asabat ku faqatun maza Allah ya ce da mutumin da talauci ya same shi Allah ya kare mu hatta ya koma salasatun min zawil hijab har aka samu mutum uku masu hankali min ƙaumihi daga cikin jama'arsa kenan waɗanda suke rayuwa mutanen garin shi aka samu mutum uku suka zama shaida suke faɗa suke cewa da kada asabat fulanan faqa talauci fa ya samu wani wani fa ya shiga cikin mawuyacin hali aka samu mutum uku masu hankali maza Allah ya kayyade cewa min zawil hija daga cikin masu hankali kenan ba wawaye ba kenan ba kowa yake iya ganewa sai wanda yake mai hankali zai iya gane mutum ya fada cikin tsanani amma shi wanda bai yada hankali in yaga kana wanke kaya kana fitowa shi sai ya tsammanin cewa haka ne kenan yadda kake da yanzu ma haka amma shi mai hankali ya gane cewa al'amari ya canza kenan da haka shine manzon Allah ya kayyade ya ce mutum uku masu hankali daga cikin jama'arsa suka shaida suke faɗa cewa da kada asabat fulanan faqa wani fatalauci ya same shi an gane ko faqa kenan shine alfaqar talauci fa hallat lahul mas'ala maza Allah ya ce shi ma roƙo ya halatta gare shi ya nemi cewa ya roƙi jama'a cewa a taimaka masa hatta yusiba kiwaman min aishin sai ya samu abin da zai daidaita rayuwar shi kenan sai komai ya fara tafiya ya samu jari yana ɗan jujjuyawa komai ya fara tafiya to a wannan lokaci kuma dole in kame sai manzo Allah yake cewa cikon hadisin sai ya ce fa masiwa kunna minal mas'alati ya qabisa suhutun ya akuluhu sahibuhu suhutan maza Allah ya ce duk abinda ya wanaici waɗannan uku na roƙo maza Allah yake cewa ya kai ka bisa ka san da cewa suhutun haramun in dai ba waɗannan mutane uku ba ne maza Allah ya ce to duk wanda zai ringa roƙo haramun ne yake ci kenan a nan in mutumin da yake da wadata ko mutumin da yake da ƙarfin yin sana'a to in ya mai da roƙo da bara sana'a to a nan kuma duk abin da ake bashi haramun ne kuma ya tabbatar da cewa garushin wutar jahannama ne kamar yadda ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa yake cewa duk wanda yake roƙo tare da cewa yana da wadata yace ya san da cewa yana roƙon garushin wutar jahannama ne duk abin da aka bashi garushin wutar jahannama aka bashi tashi ta rage ya kankanta ma kansa ko ya yawaita kuma haka duk wanda yake da wadata ko yake da halin yin sana'a ya ƙi ya mai da roƙo sana'a da bara mazan Allah ya ce zai tashi ba zai gushe ba yana yin wannan a ranar kiyama zai tashi ƙwarangwal shine fuska ƙashi ba tsoka alamar da zai tashi kenan a ranar kiyama ta nan za a gane cewa ga laifinsa mutane za su gane cewa ga laifinsa don haka duk wanda yake da hali bai ya halatta yin roƙo da wanda yake da karfin yin sana'a da wanda kuma yake da wadata bayya halatta yi bara bayya halatta yi roƙo amma duk wanda yake cikin talauci kuma bayya da halin da zai yi sana'a to wannan ba laifi yana iya yi kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutumin da talauci ya same shi kenan aka samu mutum uku suka shaida to wannan ba laifi yana iya zuwa yi in ya samu abin da zai tafiyar da rayuwar shi to kuma dole zai kame shine yace fa masiwa kunna duk abin da ya walaici waɗannan uku minal mas'alati na roƙo maza Allah ya ce ya kabisa ya kai kabisa ka san da cewa suhutun wato haramun ne ita dukiya ta haram an kiraye ta da asuhut domin in aka ce asuhut shine tafiyar da albarka domin Allah ya zare albarka daga cikinta ya akuluhu sahibuhu suhutan maza Allah ya ce mai dukiyar haramun ne yake ci kuma sai ya yi amanta a ranar kiyama al'imamu muslim da abu dawud da ibn kuzaima da ibn hibban su suka rawaito wannan hadisi malam ya shigo da wannan hadisi domin ya nuna mana cewa kenan haramcin kenan waɗanda suke cikin irin waɗannan hali guda uku kenan na cewa a tsare su saboda sun shiga cikin wani yanayi kuma su ne ma wanda yake halatta kenan su yi roƙo domin su daidaita al'amarinsu wanda yake na rayuwa don haka a nan malamai kuma suka ce nassi ne mazan Allah ya nuna cewa akalla a samu mutum uku amma wasu sun ce in an samu mutum biyu ma sun wadatu me yasa saboda matsayin shaida ce ita kwa shaida ana wadatuwa da shaida ta mutum biyu idan aka samu mutum biyu masu hankali suka faɗa cewa wani ya shiga mawuyacin hali to anan ya halatta yi roƙon a taimaka masa kenan har ya samu abin da zai daidaita rayuwarsa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر